أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتار البركة دنتي قبا دكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 80 afwan na 60 a cikin karatun wannan littafin muna cikin shakhsiya ta 12 shine Barra'u bin Malik ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ɗan uwa ga Anas khadimin manzo Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wanda a hadisi ingantacce daga bakin manzo Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle Barra'u yana ɗaya daga cikin mutanen da idan suka rantse akan wani abu wallahi Allah sai ya kubtar da su akan rantsuwar da suka yi da za su bayyana maka ce kaza sai ya abu hutu tabbas ubangiji sai ya cika musu wannan rantsuwa da suka yi akan wannan abu mun tsaya inda malam ya yi da mana bayani wane ne barra da irin fadala ta barra za mu tashi yau shahi na 132 inda malam yake cewa mawaqifun butuliyya min sun'il islam wa'ansu matsaya wanda suke na jarin ko na jarumta wanda a ƙarƙashin musulunci albarkacin musulunci aka samu irin wannan ɗaukaka kasancewar duk wanda ya samu kanshi da wata ɗaukaka to wallahi musulunci ne ya ɗaukaka shi ba baban shi ba kakan shi ba dangin shi ba kamar yadda manzo Allah kamar yadda Umar ya sha bayyana musu wallahi tallahi mun kasance mu a lokacin jahiliya mutane ne wanda ba su da wani mutunci ba su da wata daraja ba su da wata kima ba su waye ba ba san ina aka sa gaba ba yace ga munan dalilin mun karɓi wannan musulunci mun yarda lalle Allah shine Allah kuma manzon Allah manzon shi ne yace sai ga munan muka ɗaukaka akan dukkan wata al'umma mu koma kan labarin da abu sufiyan yake ba lokacin da ya tafi can wurin kisra yake tambaye shi akan labarin wannan annabin na ƙarshen zamani yake cewa wallahi in ba dan kan jama'a ta ba in dawo su ce mini na yi ƙarya ba ya ce wallahi da na shera mai ƙarya amma ni yana daga cikin muru'a karamci namu na larabawa kadda a ce kayi wani abu wanda zai fadda haka abinda zai sanya a ringa ganin ka ba kima ya ce shi sanya na jajirce na hudu mai gaskiya yake cewa ya muna ya bayyana mana lalle ba ku bane ba ga sana'a ku ga aikin ku ba kowa bane a gaban mu ba sai gashi nan ɗaya daga cikin ku ya aiko mana wasiƙa akan wai aslim taslim ka musulunta ka abuntu idan baka musulunta ba to ka san abin da zai biyo baya kamar misalin wa wannan wannan wannan wani dan karamin gari ya aiko wa gwamnan gari gwamnan babban jiha ya ce mai muna nema ka yi kaza in ba ka yi ba za ka gani ka gani ya hankali ba ya ɗauka ba ko misalin ƙasanmu ta ce a za ta yi wa ta haddada amurka ta ce in ba ta yi kaza ba za ta mata kaza kaga hankali ai ba ya ɗauka ba to haka ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tura wannan wasikar kuma me yake nuna a lokacin nan yana cewa ai mutane ne wanda suke suka siffanta da badawa ƙauyanci a wurinsu ba kamar larabawa wanda suke wayoyi su su ne wannan dauloli guda biyu daular rumawa da daular farisawa su ne wanda suke da wayoyi suke da gine-gine suke da kaza suke da kaza lakin su larabawa ba su da komi na na hadara shi sanya daga cikin idan ka koma labarin kisoshi ko sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko labaru na manya-manyan sahabban shi kamar su Abubakar Umar zaka gani ana bayyana maka wada'in da suka tashi a ciki wada'i ne wanda yake kasi jiddan mutum ya ci abin da ya ga dama ya kashe ɗan shi in ya kashe ɗiye shi ya yi abubuwa wanda hankali baya ɗauka a ce mutum wanda yake mai hankali ya yi shi su bauta wa gumaka su shagiya su auri matansu su auri ɗiyansu su auri za'afar su auri iyayensu su ci gadon iyayensu a gani abubuwa wanda hankali baya ɗauka amma dai kasancewa haka umar yake cewa damu makasanta ne sai Allah ya ɗaukaka mu albarkacin wannan musulunci to don haka duk wanda ya nemi wata ɗaukaka koma bayan wannan musulunci wallahi baya kai labari ba ba abin da za a samu haka mutum ya tsaya tsayin daka ya mera komi ba komi ba ya riki wannan addinin na musulunci duk irin duk irin wayewarka duk irin abin da za ka yi wallahi baya yiwuwa ka zo ɗaya ga wanda yake rike da shari'a ta addinin musulunci ka leƙa ka gani turawan da suka ci gaba a wannan lokacin yaya muke tare da su mutum za ka same shi kun zo wuri ya ana zama da hewari yake yi bai san bai yi abin ka za amma dai alal akal ga ka a matsayinka na musulmi a kullum sai ka wanke jikinka so so ya kayi arwallah so biyar shi ne kuma manzan Allah yake cewa shin misali ɗayanku a bakin ƙofar gidan shi da kwai tafki ya huto a kullum sai ya yi wanka so biyar shin za a samu datti a jikin shi sahabai suka ce wa manzan Allah ba ni ba a samu datti in dai an wanke to ya to haka to matsayin mummuni yake matsayin musulmi yake shi kuma wancan yaushe yake samun damar da zai sanya in bayan gari yayi wa sai dai ya dauko ya dauko fafiye ijerika yazo ya goge ya shiga shagalin shi ya za aika hada kanka da shi in janaba ta kama ka sai kayi wanka abubuwa wanda Allah ya fifita mu akan su suna nan ba kadan ba to duk lokacin da bawa zai saki wannan addinin na musulunci ya kama wata igiya wadda ba ta addinin musulunci ba to yayi banzan bazara yayi batan bata kalkali da haka shine nan malam yake bayyana mana duka wannan albarkacin musulunci da musuluncin nan da bai zo ba da manzon Allah da ba aiko shi ba a cikin su ba wannan mutanen da ba a san ba wata irin wata irin rayuwa za su gama akan ta sun tashi mafi yawan su babu addini addinin da aka san su shine addini wanda yake kalkashin millatu millatu ibrahima kalkashin addinin annabi ibrahim alaihi salam shine musulunci amma dai yau da gobe ta kawo suka sanya mai cakulun lodiya aka kawo bid'o'i har ya kai ake bautawa gumaka amma dai kuma za su ce maka su suna kan wannan addini da haka shi kuma a wannan lokacin baya yiwa mutum ya addinanti da wani addini kuma bayan addinin andaka kuma bayan addinin musulunci kan shari'a ta annabi isa alaihi salam wanda bai yi haka wato da hakikatan babu wani babu wani wani wani uzuri wanda zai baiwa ubangiji a gobe kiyama kasancewa daga ran da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shari'a wanda aka aiko wa annabi Isa alaihi salam ta riga ita kare yanzu abinda aka aiko wa manzon Allah shi shine wanda zaka rika da hannu biyu in dai kana so ka samu tsira a gobe kiyama shine kuma abinda ya sanya abinda ya kawo su suka hi su suka ki suka ƙi imani da annabinmu sallallahu alaihi wasallam muku muka yi imani da shi shi ne ƙarƙashin haka zan mu samu kalmar wasaɗiyya ita addini addini na na na na, na musulunci ko shari'a ta muhammad sallallahu alaihi wasallama tana tsakatsakiya ita bata huce bata danna ba ta huce gona da iri ba ko ba ta daita ba akan abubuwa wanda wa'incan wanda mazuwa littahi suke aikatawa da haka takaitaccen bayani shi shine duk lokacin da zamu nemi wata daukaka koma bayan daukaka ta addinin musulunci wallahi tallahi zamu ganta a wuri za ta wuce ta kubce ta shafa mana lahiya amma dai idan ka nemi daukaka kalkashin wannan addinin na musulunci kana mai neman yardar ubangijinka wallahi zaka wanye da duniyar nan lahiya kuma ka koma gobe kiyama ka samu gata a wurin ubangijinka shine ya sanya ka gidan aljanna shi wanda take madawwamiya Allah da tarda mu malai yake cewa fi ahdi abubakar ne siddiq radiyallahu anhu a zamanin abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ake mai inkiya da siddiq baban aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta mafi soyuwa a cikin mata a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babanta mafi soyuwa a wurin maza a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa irtadda man irtadda minan nasi wa'ansu daga cikin mutane sun yi ridda ko masu ridda daga cikin mutane sun yi ridda ya kawo wannan riddar tasu wani suka ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura ya bar duniya to daga yau ma za a iya fidda wani abu daga cikin dukiyar mu ba da a matsayin zakka ba wa'ansu kuma daga can gehe suka ce a to tunda manzo Allah ya mutu to ni ma annabi aka same su ɗayan biyu waɗanda suka yi kira daga cikinsu har da kwai mace take cewa ita ma ai ba annabi ya ce wannan wanda yake aikowa ake wanda ubangiji yake aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kame wayi shi su ma ya kawo musu wayi ban manta ba sati na gaba mun yi bayani akan musulmatul kazzaba da irin abubuwa wanda irin katobara wanda suka aikata a lokacin su shi ne ke bayyana mana a lokacin abubakar ne aka samu masu ridda wa'inda suka ce a mu wadda ga yau shi ke nan fa idan muka ɗauka ba wai mutum ya ce ya bar wannan addinin na musulunci yau ba shi kaɗai wani ba zai wannan ba idan mutum bai yarda ba da ɗaya daga cikin rukunan addinin musuluncin nan guda biyar ba shi ma ya yi ridda karatunmu na baya na umda mun yi bayani akan wanda ya bar sallah haka to wanda ya bar zakka baya yiwa ka raba sallah ka raba sallah da zakka dukkan suna tahiya a ɗaya idan ka ce ka raba su to tabbas ka yi ridda shi ne a lokacin da shi abubakar ya ce zai yaƙe su umar ya ce yaya za a yi ka yaƙe su ya ce yaya za a yi ba na yaƙe ba mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka ba jininsu ya halatta shi ne mana yake bayyana mana daga cikin mutane da kai wanda suka yi ridda a lokacin abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya ce wa Allah tilfitina bi ra'asiha wannan fitinar ta ridda sai ta yi tsaho da karan kanta kurum duk inda ka kewaya a cikin hijaz ba abin da kake jin labari illa wane ya ce shi ma annabi ne wane ya ce annabi ne wane ya ce annabi ne su wancan kabilan sun ce bisu kara ba da zakka haka abubuwa suke ta yawo duk da ai mun sani kamun mutuwar lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamun ya kwanta rashin lahiyar shi miye ya kulla runduna ya haɗa runduna ƙarƙashin jagorancin Usama bin Zaida. Wannan runduna zata fara kai kai farmakinta a gari ruwa da rumawa. Me aka yi sai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kwanta damu. Ƙarƙashin haka aka ce to a shirya runduna a ƙara ranfarsar runduna wadda za ta tafi ta nafazar da umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani suka ce a'a tun da dai ka sanya kanka yaƙi za ka yi a cikin gida wannan runduna a warware ta wani suka ce a'a tun da wannan rundunar yaro ne aka ba wanda bai kai shi a takwas ba aka ɗora shi ya jagoranci al'umma don haka a sauke shi a sanya manya abubakar ya hawo ya ce shi ba mai warware ba abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarni a kan shi ba bai yiwuwa manzan Allah ya kulla ne in warware don haka runduna tana nan a matsayinta duk wanda aka rubuta shi za ya huta wannan yakin shi za ya huta wanda aka rubuta shi a lokacin manzan Allah za a huta wannan yakin da shi za ya huta wannan yakin mutum ɗaya lankan wanda ya tahallufi shi shi ne umar shi ma ƙalƙashin yarda usama a matsayin shi na kwamandan yakin abubakar da rako da ya rako su bayan gari ya zo ya ce wa usama ina da bukata guda ɗaya wacce ce bukata ta shi ne ka bar muni umar yarda allah shi tabbata a gare shi kasancewar an rubuta shi daga cikin wanda za su wuta fagen yaki ka bar muni shi a gida don ya kasance mai muni shawara mai ba ni shawara kan tahiyar wannan al'amarin usama ya ce na baka dama a cikin duk wanda aka rubuta shi da suka kama hanya suka ce kuma kalkashin jagorancin shi usama su kuma waɗanda suke nan sauran abubakar ya ce to a shirya a fara yaƙi na cikin gida na wanda suka yi ridda da wanda suka hana masarka to shi ne wannan fitinar ta yi tsaho duk inda ka wulga a cikin garin hija a cikin hija za ka samu wannan fitinar dai ita ce take kai kawo yake cewa wata harraka kasailul jarif turidu mahwa alama hadha ad-din al-mubaraka yake cewa sai gashi nan wannan fitina tana motsi a ko'ina kai ka ce ruwa ne wanda yake na musiba ruwa ne wanda yake kwarara in ya ci cin ya ci can yace tana neman ta lullube dukkan wa'ansu alamomi na wannan addini mai albarka duk inda kai zaka samu kurmin wannan fitina ita ce take yawo me yake nuna mana haka musailama akalla daga cikin ‘yan uwan shi ‘yan kabilar shi sai da ya tara runduna sojawa dubu arba'in ko sama da haka dubu arba'in dubu arba'in ba kaɗan ba ne ba kuma da bakinsa suke cewa lalle mun mun sani ba annan musailama ta kan zamu wa muhammadun sadiqun lalle musailama makaryaci ne shi kuma wannan annabin muhammadu mai gaskiya ne sai dai mu muna fifita annabin banu rabi'a akan annabin banu muda dangin su ne wannan kabilar banu rabi'a shi kuma ba su kuma yan yan muda yake cewa suke cewa to mu ma mun sani wa namu wa ƙarya mu yake ba amma dai muna fifita shi akan annabin waccan kabila saboda wannan shi namu ne dan dangi ne ai sai da ya haɗa mutane sama da dubu arba'in wanda wai wannan ba wanda ba suka zamna a gida ba su fito yaƙi ba wanda suka fito aka yi ma'arkatul yama ba tare da su dubu arba'in shi ne suke da suka samu balarabe yana da wata asabiyya lasiya makamun zauwa addinin musulunci wace ce asabiyya tasu shi ne suna da wani slogan da suke yi unsur a haka zaliman au mazluman ka taimaki dan uwanka yana mai halin an zalim ana mai halin an zalimce shi ko kuma yana mai halin ya zalimta in ya akai sai an taimaki dan uwa in dai dan uwa ne to taimakon shi ake yi an zalimce shi ko kuma shine mai zalimta shine ai hazzawwa hazzawwa cikin musulunci aka samu an suna da burbudin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu dogon kashi akan haka duk wanda aka ce ba akan gaskiya yake wato haramun ne ka taimake shi koda ya kasance ma'ahin kai mun karanta hadisi a cikin karatunmu na umda can baya wanda yake bayyana mana hadisi ne wanda muslim da imam imam bukhari da muslim suka wutar da shi akan hadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na taimakon wanda wanda bai da gaskiya ko da dan uwanka ne kai kokari koma mu gani lokacin da al-makhzumiyya ta yi sata za a yanke mata hannu me aka zo aka zo wurin usama aka ce ai usama kai kai ne kake da gabaci wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka teka nemi mata ceto mana a gomfiyayyen halitta za a nemi ceto a kan ƙarya ai baya yiwuwa duk irin soyayyar da take tsankaninsu da manzan Allah mai manzan Allah mai yi ka yana faɗi mai ran manzan Allah ya baji idanuwa suka yi ja huska ta yi ja manzan Allah ya hau mumbari yake cewa wallahi ku sani lau anna fatimata binti muhammadin sarafat laqata'tu yadaha yake cewa to wallahi ku sani ko da Fatima diyan Muhammadu ta yi sada yace wallahi ina cire hannunta sai na tsaye da hukuncin Allah akan ta ba wai wata mahzumiya ba yake cewa wannan yana daga cikin al'ada ko tsari na waɗanda suka gabace mu idan babba daga cikin su yi sada ko yi abin abin Allah wadarai sai a ƙi mai haddi amma dai idan wani wanda yake ba kowa ba ya yi wani abu wanda za a tsere mai da haddi za a kawo shi gaban jama'a a tsere mai da haddi wannan shi ne zaluncin da ake yi a da shi sun ya daula har abada ba ta iya tsayuwa ba da ƙawahuwanta ba sai ka samu tana tangal-tangal musibu kala-kala sun shigo mata amma dai a da zaran za a ce kowace daula za a tsayar da adalci in waye in dan wane ne yayi wani laifi za a kama shi a hukunta shi da dan da yanda aka hukunta dan mafi talakan gari wallahi tallahi da daula da ta yi ta tsaya da kawuwanta kuma Allah ya albarkance ta duk irin kafurcin da ake yi a cikin ƙasa shi ne nan yake bayyana mana yake cewa wannan fitinar kai ka ce ruwa ne gama gari wanda yana nema ya shahe dukkan wa'ansu alamomi na wannan addinin na musulunci wannan addini wanda yake mai albarka yake cewa fantafada abubakar wa aqada alwayi نعم يتي فانتفض أبو بكر وعقد الألوية واستعان بربه الواحد الأحد سيغا أبو بكر من ياموزا ياموزا يتي سي كل توتوتي يبي وقوة جاغورة توتشي واستعان بربه الواحد الأحد kuma ya nemi agaji ya nemi taimako daga ubangijin shi wanda yake shi kadai tilo wanda babu wani abokin tarayya tare da shi yake cewa fa ahmad al-fitan a lokacin da ya motsa ya aika rundunonin shi aka fara gwamza yaƙi ya ce fa ahmad fitan sai ga wannan fitinin dukkan su wutacensu sun ɗan laha sun samu nutsuwa ko kuma ka ce wutar wannan fitinan ta riga ta fara lahawa albarkacin wannan wannan wannan motsin da abubakar ya yi na yaya ne yaƙi waɗanda suka yi ridda yake cewa wa zahara amrullahi wa hum karihun kuma al'amarin Allah ya bayyana ko da abokan adawa sun kasance suna kyamatar al'amarin ubangiji ya bayyana yake cewa wa kanat mawqi'atul yamama ya kasance yakin da aka yi na yamama tsakankanin runduna ta musailamatul kazzab da runduna ta abubakar ta musulunci yarda Allah shi tabbata a gare su allati darat ruhaha bainal muslimin wa jaysh wa jaysh musailamatul kazzab wadda masu sukanta suka suka gudana tsakankanin runduna ta musulmai da runduna ta musailamatul kazzab yace min akhwal ma'arik allati darat bainal jundur rahman wa jundur shaytan tana ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙiƙiƙa wanda aka yi a cikin tuta a ƙarƙashin tuta ta addinin musulunci tsakankanin ko kuma ƙarƙashin daula ta addinin musulunci tsakankanin runduna ta ubangijinmu mai rahama kuma da runduna ta shaidannai yake cewa fi ma'awafi hadhihi al-ma'araka a cikin wannan yakin ne satar al-barra ibn malik arwa'ul mawaqif fi hayati ummatihi wa millatihi anan ne barra ɗan malik ya rubuta tarihi wanda yake ƙayataccen tarihi ko wa'ansu matsayoyi wanda suke ƙayatattu daga cikin rayuwar al'ummar shi kuma da millar shi addinin shi yana wannan shege nuna mana lalle irin jarumta da barra abin malik ya yi abin a rubuta ne kuma abin a yi madalla ne da shi kuma abu ne wanda ya kai a bayyana a ƙarƙashin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma a ƙarƙashin wannan addinin namu. Za mu ga irin irin irin irin irin irin bajinta da irin jarumta da yi a cikin wannan yakin. Yake cewa an anasin ƙala daga ɗan uwan shi Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi yace inna Khalid bin Walid qala lil Barra lalle Khalid dan Walid babban komanda na wannan runduna ya ce wa Barra radiyallahu anhuma yarda Allah shi tabbata a gare su yawmal yamama ranar da aka gwabza yakin yamama me yace me yace me kumya barra ya kai barra ka tashi qala sai yace faraki ba farsa kai tsaye da yaje ma sai ga barra nan ya hawo saman duke shi fa hamidallahi wa asna alaihi ya gode wa Allah kuma ya yabe shi sun maƙala sannan yace ya ahlar madina ya ku mutanen garin madina la madina talakum yau yau babu wata madina ba a gare ku ba kowa ya baro gida wanda ya bar gida gida ya bar shi dan yau kadda wani ya ringa tunanin wai a cikin madina yake ko kuma a za ya koma wani gari wanda ake kiran shi madina yake cewa inna ma huwa allah wahdahu wal janna yanzu abin da yake gaban mu shi shine ubangijin mu tilo shi kadai kuma da aljanna kadda wani ya sanya wai a ran shi wai yana so ya koma cikin illan shi garin Madina ko ya bar gonakan shi ko ya bar matan shi ko ya bar ya bar ya bar kowa ya manta haka ka sawa kanka kai wa a yanzu gaban ubangijin ka ne kake zaka zo ka gauzo wannan yakin kuma bayan haka tsakankanin kurum nasara ce ko aljanna ko shahada haka kowa ya manta ba gida kurum ko huskanci gaban ku Allah da aljanna kuma wannan shine gurin barra dan malika can baya ai mun karanta Umar yake bayyanawa yake cewa kadda ku sanya barra ya jagorance ku saboda shi in ba wasa in ya jagoranta ba sai an kai in kake ku za a yi ku dukan ku wallahi tallahi ba ya ce ba tsaya ba yi za a yi tai da haka yake ba da umarnin ku ku sanya barra ya kasance jagora na runduna sai dai ya kasance shi ma mai bi to nan Khalid shine jagora umarnin da ya baiwa Barra shi shine ya bayyana wa ya hadi wa mutane ko kuma irin irin irin irin irin khutba irin dan diskur da mahalin doki yake yi wa ɗan uwan shi lokacin da aka fito fagen fagen daga shine abin da Khalid ya nema ga Barra yayi shine yake bayyana musu kun gani daga jin magana ka sani wannan mutumin ko ya huto ba ya ya bugi gaban shi wa kurmu aljanna yake nema yayi mutuwar shahada shi ne ya ku mutanen garin madina ku tabbatar wa kawunan ku ba ku da wata madina wa anan wa ba wani gari wanda za ka isa in ba gidan aljanna ba da haka ka sanya allah a ranka ka yi danshi kuma ubangijin ka yi kai ka zuwa gidan aljanna shi idan ka mutu mutuwar shahada sun hamala wa hamalan nasu ma'ahu sai ya saba ya kama hanya ya ja gaba ko mutane suka biyo bayan shi ko mutane suka tafi tare da shi yace fan huzima ahlul yamada yamama sai aka ci nasara akan mutanen garin yamama falaqiyal barra radiyallahu anhu muhkam muhkamul yamama sai ga ka a cikin yakin ana yi ana yi an zo ga barra nan ya hadu ga wani wanda ake ce mai muhkamul yamama shine qa'idu jaysh musailama babban jagora ko babban komanda na rundunar musailama shi ne ake kiran shi muhkamul yamama ya ce fadarabahu albarra kai tsaye barra yana gamuwa da shi sai ya buge shi dani da takobin shi ya ce wa sara'ahu sai gashi nan kurmi ya zubar da shi a ƙasa ya ce fa akhaza sayfu muhkamul yamama da ya zubar da shi a ƙasa sai ya ɗauki takobin shi wannan wanda ake kiran shi da muhkamul yamama fadaraba bihi sai ya buge shi da wannan takobin ya kai mai sara ya ce hatta qata'a har sai da ya raba shi wannan shi ne bugo na mazaje za mu gani yaya ne ne ya buge shi shi ne nan yake cewa wa anil bagawi daga riwaya daga imamul bagawi yarda Allah shi rahimahullahu ta'ala yake cewa anil barra radiyallahu anhu daga barra yarda Allah shi tabbata a gare shi yace laqitu yawma musailamata yawma musailamata rajulan yace ranar da aka yi yakin musailama nan yayi hasabin yaki yau yau yau ma'arakat musailama ko kuma suna kiran shi yau musailama kasancewar ranar ce da aka ci mutuncin aka ci mutuncin bid'a da shirka da wanda suka yi kirkire na annabtaka wanda suke kafirai ranar da aka tuzar ta hancin musailama a saman ƙasa aka zubar da jini shi a can baya kan kan kan shakhsiya ta hamza mun gani wane ne ya kashe musailama a wannan ma'arakatul yamama ai mun yi bayani ɗaya daga cikin mutanen garin ansar da shi wannan wanda ya kashe wanda ya kashe hamza bin abdul muttalib shine wahshi shine yake cewa da na kai na jefa wannan hirbar dawa ɗan ƙaramin mashin nan na wanda na kashe amsa da shi ya ce da na jefa ga wani kuma mutum shi ma na garin na mutanen garin madina shi ma ya zo ya kawo farmakin shi ya ce bin sani ba ni ne tawon ta fara kaiwa ko kuma bugun wannan mutumin na garin ansar shi ne ya fara kaiwa musulama ya ce in yaje aka yi dai in ni ne na fara kashe shi to mun yi ɗaya na kashe wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mafi soyuwa a wurin shi kuma na kashe wa na kashe wa addini mafi mafi mafi mafi mafi kyamata a wurin musulmai kenan an yi an yi yayi can kuma yayi a shine yake bayyana mana kenan wannan washi ko shi ko wannan amma dai shi ma yana tantama in ni ne to nayi abinda madalla da shi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi fara'a da shi na shahi wancan abin da ne duk da kasancewar mun sani duk irin aika-aikar da mutum za ya aikata kamun shigowar shi musulunci matuƙar ya riga ya furta kalmar la'ilaha illallah yana mai imani ne ta yana mai tsayar da dukkan umarnin da aka yi ƙarƙashinta to tabbas duk abin da ya aikata a baya an riga ya an buke mai shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Amr bin al-As amma alimta annal islam yahdubu ma qablahu a cikin wata riwaya jibbu ma qablahu shin baka sani ba lalle musulunci yana kankare dukkan yana shaye duk abinda ya riga aka riga aka aikata kamun a shigo shi shine lokacin da yazo yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a yake babaki yake cewa yayi sai manzo Allah kawo hannunka in maka mubai'a manzo Allah ya kawo hannun shi kuma sai ya mai da hannun shi yace me ya same ka ya kai amma yake cewa ina da sharaɗi ya ce miye sharaɗinka ya ce sharaɗi na shi ne ubangiji na ya gafarta mana duk abin da na daga ya na aikata a baya in ba haka ko mana shigo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka sani ba lalle musulunci yana shahe duk abin da aka riga aka aikata shine ai a cikin hadisin yake bayyana mana hadisin da dan shi Abdullahi ya rawaito yake bayyana musu lokacin da ya zo mutuwa yake cewa wallahi ya sani shi rayuwar shi akan marhala guda uku ta tafi marhala ta farko shine kiyayya da kyamatar wannan addinin da musulunci yake cewa wallahi da Allah zai bashi dama gashi ga manzon Allah yace wallahi ya dauki manzon Allah irin kiyayya da adawa da yake yi wa addini da musulunci yace sai gashi nan Allah ya shirye shi ya zo ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya bai da wani guri a rayuwar shi illa ya mutuwa shahada yace har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya bar duniya ya ce sai ga sunan su ne manya daga cikin sahabbai suna huta fagen yaƙi ana yaƙi ana ayyana suna kasancewa su ne jagorori a garare a birane wanda addi wanda musulmai suke buɗewa yake cewa ya ga shi an ɗora maka yauni can an ɗora maka yauni nan ka sani yaunin nan ba da kai matsala yake cewa da a lokacin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauki raina na sani insha Allah muna daga cikin wanda za su yi na aljanna yace amma dai a yanzu yake cewa ban san ba yaya al'amarin mu yake yace dan haka idan na mutu yace idan kun kai ni kun binne ni kadda ku raka ni idan za ku kai ni ku binne ni kadda ku raka ni da kuka kadda ku raka ni da wuta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan haka kuma idan kun binne ni ku tsaya gulgudun yanda za a yanke taguwa a soke taguwa a hede ta a raba naman ta kuna mun addu'a kan kabari na haka kai ma kai kokari idan Allah ma cikawa ko da yake bayan zuwa ko ba sani ba kamar da wasiya a tsaya a tsaya a jima ka aje a yi a maka shafshaf ana binne ka kurin mutane suna juyawa sun manta da kai ka tsaya dai allah akalla dai a ɗan samu ɗan lokaci mai tsaho minti goma minti talatin ana maka addu'a rubba ma a cikin waɗanda suke maka addu'a wani lau aka sama alallahi la'abar da ya rantse da allah allah su ya kwakwai da shi a kan rantsuwar da ya da kai wanda yana da bashi da wani lahi tsakanin shi da shi da ubangiji sun daidaita iya daidaitawa da kai wani kuma bafadan allah ne ya zo shi ma ya maka addu'a ka gani ko alwangin ka zai wanda idan ya maka adda Allahumma sabbitu indal masala ya Allah ka tabbatar da shi lokacin da za a yi mai tambayoyi to Allah ne ka gani Allah ya dadar da kai ka amsa ka sha kike idan ka sha din nan to insha Allah a can ma sai ka sha wanda ya sha a cikin kabari da iko Allah a can gaban ubangiji ba sai ya sha Allah ce bake mu Allah ka tarda mu shine yake bayyana mana wannan hadisi yake cewa laqitu rajulan lalle na haɗu da wani mutum laqitu yawma musailamata rajulan na haɗu da wani mutum ranar da aka yi yakin yakin ma'arakatu al-yamama yakin da aka yi wanda aka yi wa musailama aka tozartar da rundunar shi yake cewa yuqalu lahu himarul yamama wannan mutumin ana ce mai jakkin yamama kun gani a can ayyubi yace mana waccan riwayar da muka kawo ta Anas yana ce ana ce mai muhkamul yamama ko mai hikima na garin yamama nan kuma shi riwayar da shi barra ya kawo ya ce mai himaru yamama jakin yamama ba wani abin aibu ba ne ba wannan wanda yake damuwa mutumin da bai yi imani da Allah da manzan shi ba don ka aibanta shi ai ba wani abu ne ba da shi da jakin miye bambancin su kamar sanin himaru ya hamiru a safara da shi da jakin ba su da wani bambanci misalin shi ka koma kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya canzawa abul hakam abu jahil da ya canza mai suna ake sunan da ya yi yaduwa da shi da aka san shi da shi a cikin duniya ta musulunci shi ne abu jahal abu jahal amma dai asalin sunan shi mai suke ce mai abul hakam baban masu hikima saboda su ne masu kullawa su korware su sa su sa da haka wallahi da kai wata fa'ida wadda in na tuno ta nake cewa wallahi muna da huta da yawa ko muna hutu na hutu da mu da ubangijinmu kasancewar mu leƙa mu gani abinda ya kawo zan kawo wannan fa'idar shi shine mu gani lokacin da irin girman kai da bawa yake yi ya haɗi wa Allah abinda yake so a wannan lokacin ya yi wa Allah ƙarya ya yi wa manzan shi ƙarya ya yi abin da ya ga dama a cikin wannan akina ko kuma ya aikata banna iya banna wanda ba ruwan shi baya jin mus baya tsoron wai da kai wani ubangiji wanda yana iyawa ya kama shi mu koma kan iblis alaihi salam iblis iblis dai wannan wanda yake yi wa annabi adam sujada mu koma kan kissar shi miye yi wa ubangiji mai ubangiji ya ce mi da ya ce mai ya kai iblis ka zo ka yi wa annaba adam ka yi wa adam sujada sai ya ce a ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din ya ce a a ubangiji wa ni wannan wa wannan mutumin nahi shi alkhairi a gunka saboda mi yayi ta'alilin shi ta'alili wanda yake khati yake cewa ni wa ka halicce ni ne da wuta shi kuma ka halicce shi da yumdu da daka ba wani abin kirki ba na haka ni na yi shi alkhairi shi ne can ubangiji yake bayyana mana kala ya iblisu ma mana aka Allah ta shida lima khalaqtu bi yadi astakbarta am kunta min alqali kala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin da ya tashi yayi wa ubangiji zai zai zai zai zai daukawa ubangiji alƙawali me yace kala fa bi izzatika ko yace ubangiji dan buwayarka ya san wane ne ubangijin shi ya san wane ne kin abin da yi bai hana mai ba ya san wane ne ubangijin shi ba wannan shi ke nuna mana lalle lalle duk abin da kake yi ka san wane ne mahalicinka ka sake kai hoto na hoto da shi mu koma kan lokacin da ƙuraishawa suka haɗu suka ce za su shiga gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su keta za su kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan tsohon na jaju tsohon na jaju shine iblis wanda ya zo ya ba su shawara aka ba da shawara ya ce wannan ba shawara ba ce aka ba da shawara ya ce ba shawara ba ce ba abu jahal ya kawo shawara ya ce wannan shi ne ra'ayi wanda yake daidai shi ne wani ra'ayi shi shi ne kowace ƙabila ta ba da mutum ɗaya daga cikin mutanenta su zo su zagaye gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya huto su mai bugun mutum ɗaya idan idan an tashi cewa za a yi ƙabiloli duka su ne suka haɗu su kashe manzan Allah wa ƙabilan ƙuraishi ita kaɗai ta isa ta nemi fansa a kan wannan ƙabiloli wurin sha ba ta isa ba tilasta yayi ko kuma a ba ta diya to lokacin nan da suka zo ai suna da suna iyawa su dira gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kai mai farmaki amma dai kasancewar da kwai muruwa da kwai mutunci da kwai sanin ya kamata kun gani musamman ne na jahiliya amma dai suka yi mi sai suka zo suka ce a bu ma keta raba gidan shi ba mu keta alhurman shi alhurman iyalan shi ba za mu bar shi har sai ya huto sai ga shirin ya huto ya musu ya ya watsa musu kasa sai ga shirin kowa ya kwanta kuro yana barci sai da washe gari aka zo aka wannan kisa ce wanda take ingantatta tabbas malaman malaman wannan sun kawo ta shine kalkashin wannan ya kawo wannan ayar wannan ayar wannan wanda take cikin surati yasin yake cewa wata aya ce? aya da take cikin suratu yasi وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون shi ne a lakana yi da malamai suke ba da wako in kana wannan to kun gani wannan yake nuna mana irin kare mutunci na, wannan keta alhurma wanda suka wannan haka idan muka ɗauka shi kan ƙisar da muka bada ta abu sufiyan shi ma lokacin da ya tahi gashi nan gaban hirkal amma dai cewa in ba don ka a ce ba na yi ƙarya ba wallahi tallahi da na yi wannan mahallu shahid mu zo kan abul hakam shi abu jahil abu jahil asma binti abubakar yaya aisha yarda Allah shi tabbata a gare su abu jahil ya wanka mata mari wannan marin da ya mata kai tsaye ya san ya keta haddi ya keta alhurmar da bai kamata a keta ta ba a matsayin shi na namiji a matsayin shi na babba ya mari mace macen ma yarinya yake gama ta da Allah dan Allah kadda ki bayyana wa mutane na abin da na aikata haka yake gama ta da Allah kasancewar kuma ya mata abin da ba daidai ba menene sabida ganin cewa yana da karamci yana da wata ru'a wanda bai kamata ba ya keta haddin shi ba wannan shi ke nuna mana wallahi mu yi kokari mu janyo mu medo hankalinmu mu san wane ne wannan ubangijin namu karkashin muna tahiya kan turba ta addinin musulunci duk abin da zai taba mu zai daburta mana lissahi zai hutar da mu daga daga daga addinin mu ya zubda mana mutuncin mu mu yi kokari mu kiyaye shi da kuma wani abin da yake an halatta maka aikata shi amma dai al'adarka bata baka damar ka aikata shi idan ka aikata duk da addini bai ce maka ba ya baka zabi in kana so kai in kana so ka bari amma dai in ka yi shi al'adarka za a aibanta ka to kai kokari ka nisance su kai kokari ka nisance su wannan abubuwan su ne wanda za su gadar maka da mutunci a wurin mutanen da kake rayuwa tare da su Allah da tarda shine yake cewa yuqalu lahu himarul yamama wannan komanda na musailama ana ce mai jakin yamama yake cewa rajulan jasiman mutum ne wanda yana da jiki biyadihi sayfun abyad a hannun shi da kai takobi wadda take wari ya ce fadarabtu rijilaihi sai na bugi ƙahuwan shi faka annama akhta'atuhu kamar ka ce bugun da na mai bin ma same shi ba na kuskure bin same shi ba yake cewa wanqa'ara sai gashi dan kurum ya zubi a ƙasa idan aka ce maka al'inƙiyar shi shi ne mutum ya ƙahuwan shi na ƙasa su yanki ya ce cewa to wannan buge wannan bugon da rame sai ga kurum ƙahuwan sun yanke ya zube a ƙasa ya ce fawaƙa ala ƙafahu sai ya faɗi a kan gwiwoyin shi ya ce fa a hastu sai fa tun da mutum ya faɗi a kan gwiwoyin shi ni ina ba tunanin ma bugun da ramewa ba ma same shi ba ya ce sai na ɗauki wannan takobin tashi fara ya ce wa a gamar to sai fi sai na meda takobi na a cikin gidanta algam shi shine gidan takobi yake cewa sai na meda takobi na a cikin gidanta ga ga ga ga ga makiyin Allah nan zamu zamu yi da sa da shi yace sai na meda takobi na a cikin gida na dauki takobin shi takobin shi za a kashe shi yace fama darabtu bihi darbatan hatta alqata'a yace bin me wani bugo ba bugo dai lakan har sai gashi nan kurun wannan mutuma ya riga ya raka na tira shi wannan shi ke nuna mana jarumta da sadaukantaka ta barra dan malik yarda Allah shi tabbata a gare shi asar na gaba yake cewa wa ibn ishaq daga ibn ishaq yake cewa zahafal muslimuna ila al mushrikina tabbas musulmai sun sun sun sun motsa sun yi sun sun sun sun nuhaci mushrikai hatta alja'uhum ila al hadiqa har sai da suka tattara su a cikin wata gona wannan gona ita ce ake kiranta da hadikatul mauta gona ta mutuwa a tarihi babu wani wuri inda aka hada mutane a tafiya ta addinin musulunci ba wani wuri inda aka hada mutane aka yi ta musu kisan gilla kisa wanda ya dace da su kamar wannan kisan da aka yi a cikin wannan gona ta musailama wadda ake kiranta hadikatul mauta inda asar sun tabbatar mana an kashe sama da mutum dubu ishirin a cikin wannan gona kuma wannan gona shine wuri inda musailama yake zuwa ya fake ya samu ya samu kariya gona ce wadda take a shamakance wadda take da take da katangu a a kewaye take wani baya iya shiga yake cewa to lokacin da aka ba su aka lallasa musu aya a hannu su wannan mushrikan sai ga sanin kowanne ya ruga ya tsere ya shiga wannan gona ga musulmai sun biyo bayan su kuma sun leke gona yake cewa wafiha wa'dul wafiha aduwullahi musailama a cikin wannan gonar da kai makiyin Allah wanda ya iddia'in nubuwa shine musailama makaryaci faqala sai yake cewa ay ay albarra barra ne wanda yake wannan hada yake cewa ya ma'sharal muslimina ya ku taron musulmai alquni alaihim ku je wa almanin cikin su su mutum 40 a ciki shi kadai da ran shi yake cewa ku je wa yake cewa fahtamila hatta idza ashrafa ala aljidar iktahama sai aka aka tattaka shi har sai da ya kai zuwa ƙarshen katangar sai gashi nan yayi sote kurum ya dira yake cewa faqatalahum ala alhadiqa sai ya yaƙe su a cikin wannan garkan a cikin wannan gona hatta fataha ala almuslimin har sai da ya bude ma musulmai wannan wannan wannan garkan ko ya bude musu wannan garkar wa dakhala alaihimul muslimun musulmai suka shigo wannan garkar fa qatala Allahu musailama sai Allah ya kashe musailama wannan shi yake nuna mana al'ada ta mushriki kullun abokin adawa na na musulmai mushriki ko kafiri zaka same shi baya sanya hutu ayi hutu na hutu da shi a fagen yaki kullun zaka same shi ne ma yake tsare ya yi ta kai farmaki yana cikin gida shi ya sani waɗannan mutanen da suke waje su haba abin da yake hannunku yake birge su ba ba su koma cikin iyalansa ba shi yake birge su ba abin da yake birge su su samu shahada su takarda ubangijinsu shi ne ubangiji yake bayyana mana muwa a kullum muka wuta yaƙi ulhalta rabbasu na bina illa ihdal husnayn mu ɗayan biyu ne ko kuke mana kuke mana kirdado ko mu mutuwa mu samu shahada shi kuma abinda za mu tara a gun Ubangijinmu ya yi abinda za mu samu a nan rayuwar mutanen duniya kasancewa duk wani wanda ya mutuwa shahada za a sanya ran shi cikin wani tsuntsu a cikin gidan aljanna yana yawo a saman itace a duk a kan koramu a duk inda ya gada ma a cikin gidan aljanna ya ci abin da ya gada ma ya sha daga ruwan da ya gada ma ran shi a ciki gangan kuma tana nan ɗayan abun buka ɗayan abun shi shine mu samu nasara akan idan mun mutu ba mu ci ganima mu tattaro dukiyoyinku da matanku da iyanku mu mai da su mallakan shi ne kuma su kuma ubangiji ya bayyana wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun mu kuma abinda muke hange abunku ku kafirai shi shine ubangiji ya lallasa muku aya a hannunmu ya azabta ku a hannunmu ko kuma ubangiji mu kashe ku ubangijin ku ya azabta ku a gobe kiyama yake cewa don haka ku jinkirta mu ma muna nan muna jinkiri mu ga Allah zai bambata dan ma da dan kabewa shine nan ubangiji yake bayyana mana a can cikin hashar ne la yuqatilunakum jami'an illa fi qurab muhassanatin aw min wara'i shudr ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shadda zalika bi annahum qawmun la la la yafqahun yake cewa su tsarin su a haɓa da bu sa hoto ba su yi gaba da gaba da gaba da ku ba sai mi sai dai su koma cikin gida ko kuma bayan katanga su sha makance kansu su yi ta nema su ringa aika muku kayan bala'i yake cewa kuna tunanin wai dukkansu hankalinsu da tunaninsu da tahiyarsu duka ɗaya ne ya ce a'a kuna tunanin a hada zage qulubuhum shatta zukatansu a rarraba suke wani nema yake in mun ci yakin mun samu ganima bari in kashe wani dan dan tira ban shi wani kaza dukkan su zuciyarsu da ɗaya rana ba ta zo daidai ba in ka gansa sun haɗu to sun haɗu ne akan ku ba wani abin da zai hada wannan kirista wanda yake ɗan ɗariƙar protestant ko kuma ɗan ɗariƙar catholic ko ɗan ɗariƙar evangelic ba abin da zai hada su sai idan yaƙi ya tashi tsakaninku ba abin da zai hada da yahude da kirista sai idan sun tashi ya ƙaƙo saboda abokar adawa ne ta sabuhun jami'an wa ƙulubuhun shatta har abada ba za su iya zauwa ba kan maslaharsu ba abin da yake in sun kare da abokan adawarsu su su ne musulmai su zo ka ga same su sun zamna wuri ɗaya sun sasanta har abada kuma ku gani yadda su yahudawa suka kullawa mabiya annabi isa makirci har suka kashe annabi har suka nema su kashe annabi isa ubangijin shi ya rantsai daga shi sama har abada ba ka same su ba suna jituwa ba idan ka gansu tare to mas'ala ce ta ya za a danne musulunci shi ne diyan da ka gansu ya ce to wallahi za ka same su zukatansu daban-daban ne kowa abin da ya kudurce na ya yi wa ɗan'uwan shi makirci daban-daban ne shi wancan yana yi shi ma wannan yana yi za ka same su idan tata sun tashi maslaha ta a danne musulunci za ka same su tare yake cewa amma ni ba ku san da zalika bi annahum qawmun la yafqahun mutane ne wanda ba sa harkalta ba sa gane al'amurka da suna ganewa da ba haka bane ba shi ne nan yake bayyana mana sun koma sun sha makance kansu to ga abin da hubarra a mai mai ce ku jefa ni ku ga iko Allah zan mu gani yaya aka jefa shi shi ne yake bayyana mana yake cewa wa fi riwayatin a wata riwaya annahu jalasa ala tursi barra da ya ce ku jefa ni sai ya ce to ga shawara abin da za a yi a kawo garkuwa garkuwa wanda ake sanyawa idan an buga ba an bugo mashi ko an bugo kibiya ko an bugo takobi zaka iya karewa da ita garkuwa ta yaki yace yace ku dora da akan garkuwa faqala da aka dora shi da hawo saman wannan garkuwar a wata riwaya yake cewa an dora surin mutum 100 wurin mutum 10 suka hada garkuwar su da suka hada garkuwar tasu kowanne sai ya sanya mashin shi karkashin kasan garkuwar shi kinayen da zata musu gaugawar dagawa da suka sanya ya hawo saman garkuwar gashi nan sun daga kuma ga wani abu wanda yake kara tallaba musu ya kara musu tsawo suka yi tsaye suka kara kenan yayi sama da yayi sama kenan kurum katangar kama ta tsaye yayi soti shine yake cewa annahu jalasa ala tursi ya zauna a saman garkuwa fa qala sai yake cewa irfa'uni bil mahiku ku daga ni da masirau kenan ga garkuwa nan yana zaune a saman ta kuma ga mashina ga masunan su sandunan masunan su an dora saman garkuwa an sanya su kasan garkuwa kenan daga sun daga cirawa ne za su yi kenan tsaho yaka sakamakon idan an ce kuranga za a hau kurangar nan da kun dora suna iya sako ko suna iya tsayawa da wannan duk wanda ya hawa kamun ya isa a yi da sa da shi to wannan shammata su aka yi ba a su shirya ba kurmi yace ku dora na saman garkoku da suka dora shi yace irfa'uni bi rimahikum ku daga ni da masunan ku fa alquni ilaiha ku jewa ni cikin wannan wannan wannan garka farafa'uhu bi rimahim sai suka jewa shi a cikin wannan wannan sai suka daga shi da da da da da da da da da masunan su a saman wannan wannan garkuwar tasu fa alqawhu min wara'il ha'id sai suka jewa shi bayan katanga fa adrakuhu qad qatala minhum ashara sai suka same shi kankace menene yazo ya bude musu kowa ya kashe mutum goma tinja an kare shi ne yake cewa muna budewa yana bude mana sai gashi nan mun tarar da gawa goma ya riga ya zubar da su a ƙasa kuma gashi nan abinda ake so yin an samu a bude kofa yake cewa shi ne lokacin da da wata riwaya wani asar yake bayyana mana ya ce lokacin da ya huto daga wannan hanikar da aka gama aka gama yaƙi ya ce an samu rauni haƙuda tamanin a jikin barra ya ce kai kowane rauni kana iya ɗora ya tsaka ko ka sunka ta a ciki rauni tamanin shi kaɗai kamar khalid yadda ake bayyana mana cikin asab khalid ya mutu ba inda zaka iya ɗora ya tsaka ba tare da tabo ba na takobi ba ko kuma na kibiya shi ne ubangiji yake bayyana mana minal mu'mini na rijalu sadaku ma ahadullah alayhi fa minhum ga minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin mazaje da kai mazaje kowa ya sai duk irin jarumta ka kasan da kai wani namiji gaban ka shine yake ce mana minal mu'mini na rijalu daga cikin mu'mine da kai wa'ansu mazaje sadauku ya ce sadaku ma'ahadun maha alai wallahi sun gaskanta alkawarin da ubangijinsu ya yi musu shi shi ne idan kun huta kun ba da kanku muka yi siye da sayarwa da ku kuka ba da kanku kuka ba da dukiyoyinku zan ba ku gidan aljanna sun girgaye sun gaskanta wannan alkawarin da ubangijinsu ya yi musu yake cewa daga cikinsu da kai wanda aka rigaye aka shuɗe ya rigaye ya tafi an ƙare ya yi mutuwar shahada da kai kuma daga cikinsu wanda yana nan yana jira daga cikinsu da kwai barra a wannan mayakin yana neman mutuwar shahada amma dai gashi nan yana nan yana jira wa badda mutu badila da ɗaya rana ba su canza ba alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da su da ubangijinsu ba ba su canza ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da Allah ya datar da mu kamantu da su shine yake cewa ibn kasir tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kiram falah ku yi kwaikwayo ku yi kamanceceniya da su duk da ban ma iyawa ku yi kamanceceniya bangaren ibada bangaren sadaka bangaren kaza bangaren sadaka dan ban ko miye ma in aka ce mana mun ji wa'inda suka rayu manzon Allah yayi wa'inda suka rayu da manzon Allah sun yi yi kokari yi kamanceceniya da su in har ma ba ma iya kasancewa wa irin su ba kuma shaddana bai nasara wa surayya wallahi ba ma iya kasancewa ba irin su ba sai dai kullum wallahi ne abinda yake hurgita ni abinda yake ba ni tsoro shi shi ne sikelin da aka dora aikin abubakar abubaki yama shi ne wanda za a kawo ka kai ma a tsaida ka gaban ubangiji a dora aikin ka akan shi kuma kai ka sani wallahi baka kai ba baka kama harcin abubakar ba wurin bauta ba ƙwarzanan umar ba kama ba wurin bauta ba da abin da aka auna aikin shi haka kai ma za a zuwa auna aikin ka ka isa ka shiga gidan aljanna in ba da rahama ubangiji ba da haka ka yi ƙoƙari ka yi kamanceceniya da su tabbas ba ka kasance irinsu ba shesan ya ce inda ta shabu habin kira mai falahun kwaikwayo kamanceceniya ga mutane wanda suke da karamci shi ma samun rabo ne a rayuwa ba ka yi ba amma dai ba ka yi irinsu ba amma dai kana kamanceceniya muna fatan Allah datar da mu wallahi mu muna fatan ubangiji dan ma soyayyen ma da muke ta sai soyayyen da muke musu ubangiji ya tara mu tare da ta tada mu tare da su kuma ya sanya mu kwafce su a gidan aljanna wallahi duk wanda bai so su ba ya riga ya ba ya riga ya ya riga ya tabe ya tabe tabewa ta abada a rayuwar shi ta duniya da lafiya aka samu an sun lalatattu a cikin al'umma manzo Allah wanda suna daga baki suna zage su abin da bai kamata ba idan ba kayan kwaikwayo ba da abin da suka aikata ba to bai kamata ka zange su Allah datar da mu muri da wannan gaba tun da gaba ta gaba wannan ne yake cewa wan tahtil ma'raka bi intisabil sahibi lil muslimin wannan yakin ya gama da samun nasara wadda take nasara ce wadda ta zo a gani tsakanin da nasara ce wadda take ta zo a gani a bangaren musulmai yake cewa wa ragama jihadul barra wa ta'arrudihi lil khata lil makhatir li yanala sharh shahada duk da kasancewar yakin da irin gumurzu da barra yayi da irin bayar da kanshi da yayi gabatar da kanshi yayi dan ya samu gabatar da kanshi yayi ko sanya kanshi da yayi cikin hadari duk dan ya samu shahada illa annahu lam yasfar biha sai dai bai samu barabu ba da ya samun shahada a wannan yakin fi hada ilma fi hada ilmoki'a a wannan a wannan gumzawar da aka yi tsakanin runduna ta musailama kuma da runduna ta musulunci kun gani shi yake nuna mana sun su ba idan sun mutu yaki ba abinda yayi burge su ba abinda suke so illa su samu shahada shi ne ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna suna tsaye ana nan ana ana ana shirye-shirye za a ta yi a fara gwabza yaƙi ina tunanin yaƙin badar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta musu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-sama'i wal ard ku yi rigaye rigaye zuwa ga samun gafara ubangijinku zuwa ga shiga gidan aljanna aljanna da hadinta shine hadin sama da ƙasa faɗin sama da ƙasa har yanzu ina tunanin ba wanda ya san iya adadin iya tsankanin kilometer inda yake tsankanin sama da ƙasa babu har yanzu ba wanda ya sani to aljanna ka kai ɗelan kan malam musa zan ka shiga ka zamuna gidanka ne ka yi abin da ga dama da matanka da yaranka da kowa da kowa a cikin kai ne faɗin sama da ƙasa wani goma za a bashi wani ishirin za a bashi wani kaza za a bashi da bainayenka a ciki insha Allah na muka alƙawarin ziyara insha Allah yake cewa manzan Allah waɗin aljanna shi ne tsakankanin abin da yake sama da ƙasa in na hanga abin da rai abin da idanuwa na take nuna mini shi ne waɗin a gida na a cikin gidan aljanna manzan Allah ya ce mai tabbas ya ɓara da bino ya ci rabi ya ce kai ɓata lokaci ne cin rabin yadda ya shiga ya yi mutum shahara muna watan ubangijinmu ya taimake mu da samun mutuwar shahada mahadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah yake cewa man sa'ala Allah man sa'ala Allah man sa'ala Allah shahada ballagahu Allah manazil ash-shuhada duk wanda ya roki Allah yana so ubangijin shi ya datar da shi da mutuwar shahada yace to Allah zai isar mi zai sadar da shi masabkayya ta shahidai Allah datar da mu yake cewa da kulle ajalin kitab abin da ya sanya shi barra bai samu mutuwar shahada ba a wannan yakin ba yake cewa saboda ubangiji ya riga ya rubuta kowace rai tana da lokaci kowace rai an riga an rubuta mata ga rana ga lokaci ga shigon inda Allah zai amshe ta idan lokacin bai yi ba fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun la wala yastaqdimun idan lokacin ya iso daidai da minti daya daidai da shigon daya baya ƙara maka baya jinkirta maka zauwa za ya cika aikin shi ne gaba kurum shi ke haka likulli ajalin kita duk wanda kaga Allah mai cikawa kashe shi aka yi mutuwa ya a saman gadon shi wani hadari ya yi mutu kowanne ubangiji ya riga ya rubuta lalle lokaci kaza za ka mutu kuma wannan shi ne ajalinka shi ne malamai suke cewa malamai ta'addadatil lamut wal wasab wa ta'addadatil asbab wal maut wahidun mutuwar dai ita kadai ce lokaci idan yayi za a mutu sai dai sababin mutuwa sune suke shan bamban wani abu ne kaza wani a kaza wani dalilin kaza wani kaza wani kaza haka Allah zai amshi rayukan mu muna fatan Allah ya amshi rayukan mu muna masu yarda da shi muna masu imani da shi muna masu furta kalmar la ilaha illallah ya amshi rayukanmu muna masu aikata ayyuka na gari ayyuka wanda ubangiji za ya tayar da mu akan wa'annan ayyuka Allah taimake mu duniya da lahira Allah gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu ya sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi muna fata Allah ya biya mana su abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana ƴan uwa da abin arziki da suke mara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka a cikin bukatun kuma muna fata ga waɗanda bisu da lafiya ubangijin su ya koro musu manzon sauki sawa'un wanda suke kwance a gida da wanda suke rarrahawa da wanda kuma suke kwance a gidan likita muna fata Allah ya koro musu manzon sauki Allah ya ƙara ƙarfafa mu ya mana albarka ya ma zuri'an mu albarka ya ma abin da ya arzuta mu da shi albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك